أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin Ashifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama littafin da ke bayani akan darajoji da haƙoƙan sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ana bayani akan darajojin annabawa da makamomansu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ambata musu da kuma annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ambata musu to wakila li isa alaihi salatu wassalamu an faɗa ga annabi isa iran allah da aminci ya tabbata alaihi nam ala nabiyina wa alaihi salamu
لو اتخذت حمارا لو اتخذت حمارا da me zai hana ka riki jaki wanda za ka rika hawa don ka huta da tafiya ƙasa
قال انا اكرم الله تعالى من ان يشغلني بحمار yace watan in na riƙi jaki ina hawa to hankali na zai ɗauki kai ne yace ni kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama ni yadda na fi ƙarfin in shagaltu da jaki in shagaltu da jaki in na yadda in riƙa hawan jakin to zai shagaltar da ni duk mai abin hawa ya san haka nan yadda abin hawa yake da cin rai da shagaltawa da ya samu wata matsala kai ka samu da ya samu wata matsala kai ka samu da ya shiga cikin wata matsala kai ka shiga don haka zai shagaltar da kai to shi ko duk abin da zai shagaltar da shi bai son shi wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi imam ahmad bin hanbal da ibnu abi shayba
wa kana yalbasu ash-sha'ra wa yakulu ash-shajara وكان النبي عيسى يلمو يلبس ينا دور ينا دور تفافي الشعر وندا اكاي دغا دغاشي صوفي كينا
ويأكل الشجرة kuma yana cin itace ƴaƴan itace ko itacen ma kansu sune abincin shi yadda ka san a karyo ma dabba ganyaye ko kara ko wani abu to su annabi isa shi ma ke ci na akbar
ولم يكن له بيت annabi isa bai da daki bai da daki inda za ka gano addinin musulunci shi kadai ne addini a wajen Allah domin shi kadai ne addinin da ya sallama mu dukkan annabawa shi kadai ne addinin da ya yarda da dukkan annabawa in addinin musulunci na bayanin girman annaba kai ka ce watan su ne aka aiko to abin da yasa dukkan su ga baki ɗaya ƙarƙashin mai addinin musuluncin suke don haka ba bare ba ne su a musulunci don haka ya zama na cewa ma yin imani da su dole ne sharaɗi ne wanda bai yi imani da ɗaya daga annaba ba bai yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zarar mutum ya mushi annabi ɗaya daga annabawa to ba musulmi bane ba musulmi bane to wannan kaɗai ya ishi darasi a gano wane ne addini yardaddi a wajen Allah shin addinin da zai sake baki ya ci mutuncin wasu annabawa annabi daga annabawa kuma da sunan cewa addini ne a wajen Allah kaga wannan bai yi ba ko kadan haka duk waɗannan za ga suna sakin bakin su akan annabawa akan annabi sallallahu ta'ala sallam da sunan suna da wani addini to ba su riko da wancan addinin makariya suke yi ba su riko da wancan addinin makariya suke yi addini dai raddi a wajen Allah shine musulunci don shi yace ba la nufarriqu baina ar-rusul ba mu bambantawa tsakanin ɗai daga manzannin Allah.
aina ma adrakahu an-nawm nama Duk inda bacci kaga riwayoyi ne fa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ruwaito girma da darajar Annabi Isa daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk inda bacci ya riski Annabi Isa na macen zai bacci.
wa kana ahabba al-asami ilayhi an yuqala lahu miskinun Abinda duk Annabi Isa ya fito daga cikin sunaye ahabbal asami wa kana ahabbal asami eh mu kuma sai ce ahabbal asma'i ilayhi Mhm, asma'i wa fi lafzatin asami daga wanda suka ga asma'i haka yake wanda suka ga asami haka yake bambancin nusa ne kawai mafi soyuwar sunaye a wajen annabi isa miskinu ya fi son komi a ce mishi miskinu kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son Abdullahi bisa ga dukkan sunaye duk abin da za a ce manzon Allah in ba Abdullahi aka ce ba to bai jin daɗi kamar Abdullahi Mhm. saboda abin da sunan Abdullahi ya kunsa suna ne wanda ke fassara haƙiƙanin ubudiyya ga Allah tabaraka wa ta'ala bauta Allah tabaraka wa ta'ala miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba zaɓi Mhm. sannan kuma tare da haka kuma sunan yana kunshe da watan makamowa domin shi ne ke bayanin makami na koli domin makami na koli shi ne abdullahi bawan Allah shi ne asharful makamat Mhm. domin hadisin jibrilu akabirni an islam akabirni an imani akabirni an ihsani kaga al-ihsani shine makami na uku ko to da yace menene ba ni labarin ihsani sai yace al-ihsanu an ta'budallah an ta'budallah ka bauta ma Allah kaga kenan makami na koli a musulunci shine makamul ubudiyya makamul ubudiyya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yafi son abdullahi shi kuma shi kuma annabi isa ya fi son ya miskinu
وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدينة كانت تراه ذرة البقل في بدنه Allahu akbar من الغزال don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma fa wannan ya miskinu don a gano duk wani matsayi matsayi ne ya miskinu yanzu annabi Isa ya ta son ya miskinu to haka shi ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hashurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni ina miskini sannan ka kashe ni ina miskini ka tayar da ni cikin taron miskinai da haka wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi na ga kana ta nada sahabbanka gwamnoni kana tura su garuruwa ni ban ji kace in ta huga garin da ka tura ni ba yace a'a kai ka kai ka zanna nan kai miskini ne dan uwanmu ka zanna nan kai ba ruwanka da muka- da- da sarauta kai muna nan tare da kai kai miskini ne dan uwanmu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Allahu akbar وقيل أكت إن موسى عليه الصلاة والسلام سندي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدينة لوكة دي تزقى مروى مدينة إنن وند القرآن كي بياني مم.
كانت تراه ذرة البقل في أنا جنن قدرة البقل كور كور نن مبون قسا قسا abubuwan da ke yaɗo a kan ƙasa irin itacen da yake ci kankana kabewa abubuwan dai da ke yaɗo a kan ƙasa to saboda cin su har sai da ya gai ana ganin kore koren su ga cikin shi na kuwar saboda me من الغزال saboda rama saboda rama ana ganin kala abin da yake ci ga ciki ne saboda heƙewa fata ciki ne
وقال صلى الله عليه وسلم wa qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والأمر wannan hadisi da zamu karanta Imam al-Hakim ya rawaice shi takan Abu Sa'id al-Khudri kuma ya inganta shi Imam al-Hakim yace sah sahihun ingantacce ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana al-anbiya'u qabli yubtala ahaduhum bil faqri wal qamli نعم.
yace annabawan da ke gabani na ana jar akan jarrabi ɗaya daga cikin su bil faqri da talauci abinda ma zai ci sai ya gagara wal kamli da kuma ƙwarƙwata.
وكان ذلك أحب إليه من الأداء إليه Amma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun ga talaucin nan da ƙwarƙwatan nan shi ya fi soyuwa ilaihim ga annabawan nan min al'ada'i ilaikum fiye da yadda kuke son kyauta yanzu fiye da yadda wanda bai bai da abincin ci- bai da cefanen gida nai yadda in ya hito ƙoha gida na hitowa sai wani ya ci an shi na sai ba shi jika kuɗi ka san farin cikin nan bai gam- bai misaltuwa to yadda yake da kuke da farin ciki wanda bai misaltuwa lo- ku samu lokacin da ba ku da to haka suke farin ciki da halin da suke ciki na talauci ka san su dai na daban ne eh haka Allah ya kero su na daban ne eh ba kwaikwayo bane ba wai ɗabi'antuwa suka yi ba haka Allah ya yi su na'akwai وقال عيسى عليه وقال عيسى عليه السلام وقال عيسى النبي عيسى عليه السلام يشي لحنزير لك يهوغا يا حد الذي dabban nan alade wasu kuma suka ce kafiri ne ya haɗu da shi shi ne ake misalta shi da hinzir wasu suka ce a yana nan dai akan zahirin shi dabban nan dai da aka sani alade to shi ne annabi isa haɗu da shi izhab bi salam izhab bi salamin sai annabi isa alaihi salam ya ce ma aladan nan izhab bi salamin tafiya ka cikin aminci tafi cikin aminci tafi cikin aminci to faƙila lahu sai aka ce da shi fi zalika a cikin wannan zance yanzu alade har ya kai ga a ce mashi yayi tafiya cikin aminci shi aladen ya kai har a ce mashi yayi tafiya cikin aminci ai wannan kalma ce ta girmamawa فقال أكره أن أعود لساني المنطق بسوء فقال أكره أن أعود لساني النطق بسوء abin da yasa nace ma alade haka ina kyamar in sabar da harshe na mugun huruci mummunan huruci in saba ma harshe na da mummunan huruci don haka nake cewa har alade ma ya tafi cikin aminci domin in ya saba ma kanshi da mummunan huruci ga alade to zai wuce alade yayi ga mutum zai wuce ga mutum yayi ga wani bawan Allah zababbe ce to dun gudun haka to alade ma ba mummunan huruci tsakanina da shi yanzu don Allah wanda ke bin annabi Isa bi na hakika ya ci mutuncin musulmi da sunan cewa shi kirista ne ya ci mutuncin musulmi da sunan cewa shi kirista ne balle ya ci mutuncin shugaban annabawa da sunan cewa kuma shi kirista ne kaga duk lokacin da zai ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ƙarya yake ba kirista bane ba mabiyan annabi Isa bane ƙarya yake don annabi Isa yayi nan shi yayi nan annabi isa ko alade bai zai faɗa mugunyan magana ba to ya annabin da ko alade bai zai gaya ma mugunyan magana ba zai faɗa ma ɗan adam mai girma da daraja balle kuma shugaban halitta Allah wanda bai gushe ba yana yana yana faɗakarwa an shugaban mu fa yana nan wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad wanda yake ta maimaita yake ta maimaita yake ta maimaita kuma zai da a ce a ci zarafin shi ba zai yi ba duk sun ba waɗannan annabawa ba su tare da shi to wa qala mujahidu wa qala mujahidun mujahid yace kana da'amu yahya al-ushba kana ta'amu yahya alaihi salatu wassalam al-ushba abincin watan watan yahya yahya dan zakariya alaihi assalam ciyayi shine abincin shi yadda ka san a ɗebo mazomo ciyawa ya ci haka ake ɗebo mai haka yake ɗebo ciyawa yana ci ita ce abincin annabi yahya
wa kana yamki min khashyati llahi hatta takhadha damu majran bi ghadihi wa kana annabi yahya zamo yabki yana kuka min khashyati llahi saboda tsoron Allah azza wa jalla mai girma da buwa hatta takhadha dumu majran fi khadihi har hawaye suka dauki majran magudana mana suka yi wata makwarara suka yi wani gurbi a kundukukin shi saboda zuba hawaye sai da suka yi alama saboda zuba hawaye yau da kullun kuma hawayen wani tsoron Allah ba hawaye na wani abu na duniya ya kuce mai ba za ka yi kuka a'a na tsananin tsoron Allah ya zai haɗu da Allah ya zai haɗu da Allah ji waɗannan da ke da garanti su ne sun farko ha a bayan Allah amma kuma sun fi kowa tsoron Allah kuma da ba mamaki wanda ya fi kowa sanin Allah shi zai fi kuwa tsoron Allah da haka inda ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama al ulama wanda suka fi sanin Allah su suka fi tsoron Allah da haka annabawa sun fi kowa sanin Allah da haka suka fi kowa tsoron Allah daga cikin annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya bi su sanin Allah da haka ya bi su tsoron Allah
وكان يأكل مع الوحش وكان يظن يأكل yana ci ma alwahashi tare da dabbobin daji لألا يخلد الناس don kada ya hulɗa da mutane su shigaltar da shi gabarin ibada eh su shigaltar da shi gabarin ibada don haka sai ya zama abokan hulɗar shi duk dabbobin daji yadda za su tsugunna su ci ciyawa haka zai ɗiba shi ma inda suke ci nan zai tsunko ya ci nan zai tsunko ya ci in ma an zo ga ga ga ga ga shi nan ma zai bayani shi to min alwahsh ma alwahsh to ma'ani na babu tunsa da ta kawo shi min alwahsh ko ما الواش أي كان كان عليه الصلاة والسلام يحيى عليه السلام يأكل العشب في الإفار الخالية التي يسكنها الذي بيفدي أقوي وتا رواية لكي من الوحش إما يعني من الوحش مما تأكل الوحش كده ko min da'amil wahish zai ibada ma'anar tunda abin da suke cin ne shi yake ci sai aka ce ya akulu yana ci minal wahashi daga abinda abincin dabbobi daji daga abincin dabbobin daji kaga min kenan daga amma ma'a tare da su wanda suke cin shi yake ci kaga duk ma'anar da guda ce zai ibada shi ma wata ma'anar amma dai ba nusa bai faɗi nusa ne to ɗabariyu watan al'imamu ɗabari al'imamu ɗabari ya hakaito shi ne shi ne muhammadu ibn jaririn ɗabari yana da tarihu ɗabari mashuri ne yana daga cikin manya-manyan maraji'u na tarihi tarihu ɗabari yana daga ciki to to na'am أن موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام سندي النبي موسى أمن شن الله تبت غريشي كان يستذل بعريش كان يزمو يستذل يتي ينا إنوانتوا يتي بعريش معنا دا دا إنوا دا هيما هكا wadda za a yi da itace ganyen itace ne za a sa sai a sai a lulluba da ita ita ce ita ce ita ce ita ce inuwar da aka yi
wa kana ya akulu fi nuqratin wa kana ya akulu ya zama yana ci fi nuqratin min hajar a cikin kwarmi na hajarin dutse ba wai kwano za a ɗauko wani alfarma a zuba abinci ba abincin shi daidai inda dutse ya wani ɗan rami to wannan ɗan rami shi a filaɗi ne shi a kwano ne ita allan gatai nan yake ci cikin wannan ɗan kulokun na dutse saboda shi adda dan ramin da yan an zuba abincin bai zubewa bai gangarewa haka bai watsewa to wannan shine kwanan annabi Musa alaihi salam
wa yakra'u fiha wa yakra'u kuma yana done fiha a cikin ta done shan abin sha ba sai ka dago ba kai kai dai zaka sha haka kai done ka kafa kai to haka yake kafa kai kamar yadda dabba ke kafa kai in ta zo kaga ba ɗebo mata ake ba bata a ita ke done ta sun koyar da kanta ta sha cikin ƙwarya to haka ba tallabo ƙwarya yake ba ya sha haka a'a yana sha da done dan dai kada ya dauki kanshi wani abu idza arada an yashraba idza arada in yi nufin an yi sharaba in zai sha da done yake sha kamata kamata kara'u dabbatu kamar yadda dabba take yin done in za ta sha tawadu'an lillahi tawadu'an saboda tawazu'i ga Allah tabaraka wa ta'ala tawazu'i ga Allah tabaraka wa ta'ala bai son ya dauka ko ya sha
bima akramahu Allah bihi min tawadu'an saboda tawazu'i ga Allah tabaraka wa ta'ala bima akramahu min kalami tare da tare da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi na yin zance da shi eh shine tare da kaga annabin Allah manzon Allah ulul azmi minar rusuli kuma kalimul lahi
wa akhbaruhum fi hadha kullihi masduratun labarukan annabawa fi hadha a cikin wannan majali kullihi dukkan shi na sufofinsu da halayensu tawazu'insu tsoron Allahnsu gudun duniyarsu da sauransu abubuwan da muka ta ambatowa dinnan masduratun rubutattu suke a cikin littattafai
وصفاتهم في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة وصفاتهم هكا صفوفهم في الكمال أتكين شكا وحسن الأخلاق إذا كما كان دبيئو وحسن الصورة تيمو هكا يجي منا حسن الصورة وأتي مكو جميل الأخلاق واتن كان دبيئو حسن الأخلاق كان دبيئو جدا نسخة wa husnul surati da kuma kyan sura yadda Allah ya musu da ga kyan hali da kuma kyan sura kada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta misalta irin su Annabi Isa da Annabi Musa da Annabi Ibrahim da sauransu irin yadda suke da kyawu wa shama'il da kuma ɗabi'u dai معروفة مشهورة watan sifofinsu sanannu ne masuratun kuma shartattu ne فلا ندور بها fala nudawwilu biha ba za mu tsawaita ba don in mun ce gabaki ɗaya littafin bayani akan halaye kyawawa da ɗabi'u na kirki da sifofi kyawawa na annabawa to sai ke cinye littafin gaba ɗaya sai ce ba muna nufin tsawaitawa ba a mun dai zo ne kawai da shi a bisa fuskan misali saboda za a yi shimfiɗa ne ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ولا تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض الج- جهلة المؤرخين wala tabtafit imam alqadi ya ce to saboda haka kai mai karatu kada ka waiga kai musulmi kada ka waiga ila ma tajidu zuwa ga abin da kake samun shi fi kutubi ba'd al-jahala ko fi kutubi ba'd al-jahala fil mu'arrikhina a cikin sashen a cikin littattafan sashen jahilan ma- ma- masana tarihi eh wanda sun ma jahilci tarihi ne ba ma- ba masana tarihi bane jahilan tarihi ne don haka abubuwan da suka rubuta cikin jahilci wanda ke taba daraja annabawa kada ka mawai ga kanshi zaka zaka isko wasu masu addinai suna da wasu rubuce-rubuce kazantattu na taba alfarmar annabawa na taba alfarmar manzanni eh kowane mun sai ga akwai wani abu da suka liƙa mashi na illa na illa wanda zaka ga watan da an karanta saƙonsu a wulakanta a bagganin girman wannan annabi Mm. za ka ce kada ka- kada ka- kada ka kula da wannan abinda a tafarki na kwarai wannan sanin girma da ɗabi'u da halaye na girma na annabawa
والمفسرين مما wal يخالف mufassirina da kuma wasu daga malaman tafsiri waɗanda sun jahilci abin da haƙiƙa wasu daga malaman tafsiri waɗanda za su zo da wata ƙissa wadda za ta taɓa girma da daraja annab- annabi daga annabawa akwai daga malaman tafsirin da suna da wannan sun cika littattafan tafsirin nasu da isra'iliyat littattafa watan kisoshi ne wanda an samu su daga Isra'iliya haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda a- a karbi riwaya daga Isra- da- da- daga banu Isra'ila na abin da ya shafi al'ummomin baya amma kuma akwai kazantattun kisoshi waɗanda suke taɓa martaba da darajar annabawa to kuma sai suka ɗauko su suka sanya a cikin littattafan tafsirinsu to shine ce kada ka kula da irin abin da ke taɓa martaba da darajar annabawa wanda ke cikin littattafan wasu daga ma- malaman tafsiri mimma yukhalifu zalika daga abin da ke saba ma wannan jere da muka yi na sifofin annabawa kyawawa da ɗabi'unsu kyawawa da halayen da suke ciki da martabobinsu waɗanda Allah ya ambata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambata mun wadatu da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akan girman annabawa ba sai an ji yaya yaya ba a cikin waɗannan littattafai na na tafsiri ko kuma wasu inda nake na tafsiri ne wanda zai saba ma wannan